نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرند بيرغ وتربيع الأول شكرة تدبو ليل دريه لدى أربعين دا أكو هجرية wanda shine ya dace da ɗaya ga watan Nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu wanda yau muna darasi na biyu a cikin suratul furqan darasi na biyu a cikin suratul furqan aya ta uku za mu tashi fadin Allah ta'ala wattakhadhu min dunillahi aliha na malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattakhadhu min
ci gaba da bayani dangane da irin halin da mushrikai suke ciki na rashin wato wa'astuwa dangane da abinda wannan duniya take dauke da shi na tsari da kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita halittar komai a cikin wannan duniya kuma kowa ya bashi cinsa ya bashi shansa ya kuma bashi damarsa har zuwa lokacin da Allah zai dauki ran wanda zai dauka basu lura da wannan ba basu lura da sunullah tsarin Allah da halittar ubangiji da ya tabbatar da wahdaniyarsa kadai ta kasa a cikin wannan duniya ba da kuma ikonsa ba a a sai basirarsu sai ta toshe sai suka zama masu karancin tunani suka zama masu gajeren lissafi sai suka isa bauta wa Allah wattakhadhu min dunihi alihatan Allah ya ce sai suka riki wasu allolin bayan shi ba Allah ba kenan min dunihi ay min dunillahi aliha la yakhluquna shay'an waɗanda ba su iya halittan komai wa hum yukhlaquna alhali kuma su su ne ake halittansu su anan kalmar wattakhadhu tana komawa ne kan su mushrikan yaudu alal mushrikina kaman a can Allah ya ce walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da wato abokin tarayya abokin gamayya ba shi da sa'a a cikin mulkinsa tabaraka wa ta'ala babu wani mai makami babu wani mai matsayi ba wani isasshe da ya kai Allah tabaraka ta'ala ballantana ma ya isa a ce an bauta masa amma duk da haka waɗannan mushrikai kafirai waɗanda ba Allah bane a cikin al'amarinsu suka ɗauki ma'abudatun batila wasu ababen bauta na barna da suke bautawa ba Allah ba kuma suka bautawa sandararrun abubuwa da ko magana ba sa yi suka bautawa itace suka bautawa dutse suka bautawa rana suka bautawa wata waɗanda la taqdiru ala khalqi shay'in min al-ashya ba su iya halittan wani abu daga cikin abubuwa gabaki daya su kansu halittan su aka yi la yakhluquna shay'an ba su isa su halicci komai ba jaran ala i'tiqadi al-kuffari annaha tadurru wa tanfa wato jariyan ala i'tiqadi al-kuffar kamar yadda su kafirai suke kudiri cewa ai gumakansu da allolinsu da waɗannan itatuwa ai suna cutarwa ai suna amfanarwa sai Allah ya ce a'a ba su yin komai ba sa iya halinta la yakhluquna shay'an wa hum yukhluquna wa la yamlikuna li anfusihim a kawo kansu masu kansu waɗannan alloli da ake bautawa ba sa iya mallaka wa kansu wani amfani ko su kare kansu daga wata cutarwa fadlan an ghairihim ballantana waninsu darran wala naf'an ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa ba sa iya kare kansu daga cutarwa wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'an la yamlikuna daf'a dur an anfusihim kenan ba sa iya kore wato cutarwa daga kawukansu da wani abu zai zo ya cuce su wallahi ba za su iya karewa ba yanzu gumakan da suke bauta musu da za ka zo da karfe kai ta saran su wallahi ba su isa su kare kansu ba da za ka zo kai ta zagin su ka sa su a gaba kai ta zagin su in za ka shekara dubu kana zagin gunki ba zai iya baka amsa ba to ya za ka zo ka bauta wa wanda yake baya iya kare kansa da wani abu baya iya amfanar da kansa da wani abu ka cutar da kanka la yaqdiru ala imata imatatil ahya gumakan da kuke bauta musu allolin da kuke bauta musu ba su da ikon su kashe waɗanda suke rayayyu kamar yadda kuma ba su da ikon ala ihya'il mauta fi dunya su rayar da matattu a cikin duniya ba su isa su tashe su ba ranar tashi alkiyama idan an mutu kenan sannan kuma ba su isa su ainihin wato a yi musu hisabi ko lissafi ba ranar tashin alkiyama idan kun lura anan Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta waɗannan alloli da kafirai suka rike su abin bauta wato wato da wasu sifofi waɗanda Allah duk wanda yake Allah ne to to to to to ya kamata ba shi da wannan sifa din waɗannan sifofi da Allah ya sifanta su da su sun isa su nuna ba alloli bane ba kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a na farko yace la yakhluquna shay'an wa hum yukhluquna ba su iya halittan komai su ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa amfana wa kansu ba sa mallaka wa kansu su kare kansu da cuta da ciwo ko wani abu na cutarwa da dan adam zai iya musu zai kama su wallahi ba za su iya kare ba za su iya mallaka wa kansu ba haka kuma amfani ma sannan Allah ya dada cewa la yamlikuna mautan ba su mallakan mutuwa ba su isa su hana kansu su mutu ba wala nushuran ko su isa su tayar da kansu ba ranar tashin al'iyama to yaya wanda ya hada waɗannan sifofi guda bakwai na gajiyawa kuma a ce wai wai shi Allah ne duk wanda yake shirka da wani da Allah tabaraka wa ta'ala da zai lura da wannan aya da makamantanta daga cikin ayoyi na alkur'ani da ya samu yaƙini kuma ya yi ƙuduri cewa almustahiq lil ibada wanda ya cancanta a masa ibada wa ta'a kuma ai masa biyayya inna ma huwa Allahu rabbul alamin Allah ne kadai ubangijin talikai ba wani bawa ba wani halitta ba wani abu da ya cancanta Allah wato ya cancanta abauta masa bayan Allah babu shi kwata kwata sannan Allah tabaraka ta'ala ya hikaito mana wasu shubuhohi wasu maganganu na rikici na shubha waɗanda ainihin wato ba ni sunan shi waɗannan kafirai ko mushirkai suke yi dangane da abin da ya shafi alkur'ani da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون هكا فقد جاءوا ظلما وزورا yayi haka wa qala alladhina kafaru anan ana nufin mushrikai kenan irin su an-nadr ibn al-haris da shida almajiransa suka ce in haza kalmar in haza anan tana nufin ma haza wannan ai ba komai bane shi wannan alqurani ifkun illa ifkun ƙarya ne kawai la ilaha illallah an-nadr ibn al-haris da shida mutanansa a gaban annabi suka gaya masa wannan magana cewa ai qur'anin da yake koya wa mutane ba wani abu ne in banda ƙarya ce kawai ifkun kadibun iftarahu ana nufin ikhtalaqahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce tsagwaranta kurin muhammadu ya kirkire ta wal iyadu billah jama'a wannan tunani wannan magana na cewa ƙur'ani ƙarya ne shine fa i'tiqadi shine kudirin kafirai kafiran da kake ganin su su a wajen su ƙur'ani ƙarya ne ƙur'ani manzon Allah ne kawai ya je yayi fabricating ɗinsa suna discrediting ɗin annabi discrediting ɗin ƙur'anin gabaki ɗaya cewa annabi ƙarya yake kirkire shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa aanahu alaihi qaumun akharun kuma da yazo yin ƙaryar sai wasu mutane daban suka taimaka masa akan yin wannan ƙarya din Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ana nufin Ubaidullahi ibn al-Khadir alhabashiyu wani boka ne wasu suka ce akwai da ake ce shi dijabar wasu suka ce wanda ake ce shi yasar ko addas bin ubaid waɗannan mutane ne suna garin makka suna cikin ahalul kitabi sai mushrikan makka sai suka kirkiri ƙarya sai suka ce ai manzon Allah a wurin waɗannan mutane yake karɓan wannan alƙur'ani din shine wa'anahu alaihi qaumun akharu Allah ya karyata su yace faqad ja'u lalle qa'ili hadhihi almaqala masu fadin wannan zance sun zo da zulman wa zura sun zo da zalunci sun zo da kuma wato ƙarya zulman wa zura mana a wata riwayar malamai suka ce ja'u wato shirkan wa kadiban sun zo da shirka sun zo da ƙarya wannan kalamullahi ne tabaraka wata'ala zancen Allah ne wato yana nufin aiko su ne suka zo da ƙarya ba manzan Allah ne ya zo da ƙarya ba wal iyazu billahi mutum ya buɗe baki ya ce wai wai alqur'ani wai kirkirarsa annabi wai wai ya nemi taimakon wasu ma wajen kirkirarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan kafirai wannan magana tasu da suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi magana ce mai mai hadarin gaske kuma magana ce ta cin fuska da cin mutunci ga shi annabi da kuma musulunci gaba daya duk wani mutum musulmi na kwarai kuma musulmi na kirki wallahi zai ji zafi ba karamin zafi ba yayin da aka ce masa ai qur'ani ƙarya ne ma'ana gaba daya abinda ka dogara da shi gaba daya abinda kake bautawa Allah da shi wani ya zo wato ya lalata shi ya ce kana yi ne akan ƙarya kawai a ga wannan abun muninsa ya isa wallahi magana ba ta da daɗi suka sanya albatil maudu alhaq ma'ana ƙaryarsu wai ita ce gaskiya wai gaskiyar annabi kuma ita ce ƙarya albatil maudu alhaq kenan wal kadhibu maudu as-sidq ƙarya kuma suka sata ita ce ainihin wato bigire na me na gaskiya wal iyadu billah shine zulman wa zura to sai Allah kuma tabaraka ta'ala ya dada hakaito wata magana ta su ta batanci ga musulunci ta batanci ga annabi me Allah ya ce وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا suka dada cewa waƙalu su kafiran kenan ai wannan alƙur'anin ba wannan bane face asatirul awwalin katabaha tatsuniyoyi ne na mutanen farko waye mai faɗin wannan shine an-nadr ibn al-harith yana cewa inna hadal qur'ana laysa min Allah wa inna ma huwa mimma sattarahu al-awwaluna ai qur'ani ba daga Allah bane mutanen farko ne kawai suka zauna suka shirya suka zuba kamar yadda al-mustashriquna suke fada orientalist suke fada cewa al-qur'ani ba daga manzon Allah yake ba sam sam sam annabi ƙarya yayi wal iyazu billah wal iyazu billah wal iyazu billah ittatabaha ana nufin intasakhaha muhammadun min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwafo shine iktatabaha asatirul awwalin iktatabaha tatsuniyoyi na mutanen farko yaje ya kwafo a wajen su irin su jabar irin su yasar irin su addas iktataba ko ya kwafo ko kuma talaba an yuktaba lahu shine iktatabaha ya nemi a rubuta masa saboda li'annahu kana la yaktub saboda shi manzon Allah ai baya yin rubutu wai fahiya tumla alaihi ana masa shiftatta shiftar rubutun ana masa dictation na wannan rubutu da yasa aka rubuta masa tumla alaihi ai tuqra alaihi ana ta karanta masa don ya haddace liyahfazaha la liyaktubaha don ya haddace ba wai don ya rubuta ba wai sai ya sa wai a zauna ana ta karanta masa wai bukuratan wa asila wai safiya da maraice a zo a ce mai tilawar qur'ani ana karanta wa in ya haddace sai kuma da yamma a zo a dada gaya masa sai kuma ya mai ya dada haddace wai ya dada haddacewa wal yazu billah wal yazu billah wannan magana ta yi muni ba ta yi ba to wannan ita ce ƙarya ko in ce ko in ce sharri na gaba da wannan sura ta kawo mana da wannan gaya mana a mukaddima cewa ita suratul furqan tana kawo mana sinfi sinfi nau'i nau'i na irin wato ɗabi'a ta kafirai da irin batanci da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama al-asatir wato ana nufin jam'i ne na ustura ustura ana nufin wato tatsuniya tatsuniyoyi ustura ukzuba iktatabaha yaje yasa wani ya rubuta masa ko wani ya hada masa kawai yazo yake ga mutane wai cewa wai wai wai wannan qur'ani ne wai Allah ne wai yace ya kawo mutane wannan waɗannan kafirai ba su wadatu ba da waccar mummunan magana tasu da suka faɗa a kan alkurani sai da suka daɗa ƙarawa da wani zancen da ya fi wancan muni wanda ya fi wancan ƙazanta sun ce wannan alkur'anin ƙarerayi ne na mutanen farko ƙarerayi na mutanen farko hurafat na mutanen farko kuma wai ya kasa riƙewa abun wai sai ya je ana koya masa safiya da barance bisabahi wal masahi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah ya umarci manzon Allah ya ce ga raddi nan ka je ka musu raddi ka maida musu martani me Allah ya ce malam قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض هكذا إنه كان غفورا رحيما gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan kafirai da suke raya cewa alkur'ani tatsuniyoyi ne na mutanen farko yawan an ce ma wani kafiri ne malam to aqidarsa to kudirinsa wannan qur'anin tatsuniya ne labari ne na mutanen farko kawai ka san tatsuniya da yara suke cewa ta zo mu ji ta ko a gama a ce takurin kus wallahi wai haka suka ce qur'ani wannan qur'ani da muke ta haddasa muke rike shi ai sun gama da muwani haka duk kafiri yake ganin ka kai yana ga ɓata lokaci kake kana ta rungumarsa kana riƙewa a safirul awwali na ta taba kuma a ce wai ƙarya ne annabi ya ƙirƙire shi to shine Allah ya ce ga ya musu ƙarya kuke yi zancen ku ya munana ƙarya kuke yi ba gaskiya kuke faɗa ba ko kun san wannan alƙur'ani yana da halawa da talawa zalakar zance dai ta ƙare a cikin alƙur'ani shi yasa aka yi aka yi su kawo aya ɗaya suka gagara su kawo rabin sura suka gagara su kawo aya goma suka gagara su kawo sura ɗaya tun da ƙarya ne ya ƙirƙira ku je ku ƙirƙiro irinsu ku kawo mana shi sa Allah ce kullu in istama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da a ce mutane da aljanu duka za su yi taron dangi dan su zo da irin wannan alqurani la ya'tuna bi mithlihi ba su isa su zo da irin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su kuma yana taimakon sashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani kowa ya ji shi yana da tasiri a cikin zukatan mutane ko ya ji wannan alkur'ani daga jinsa cewa zance ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya san sirri a sammai da ƙasai allazi ya alamu sirra fi samawati wal ard a cikin sammai da ƙasai ya san abin da ma khafiya fiha wa ya alamu al asrar duk abin da ya ɓoye a cikin sammai da ƙasai da duk wani sirri jami'uha Allah ya sani ballantana abin da yake zahiri ga ya musu kai musu raddi anzalahu allazi ubangijin nan da allazi la ya'zubu an ilmihi shay'un min al-ashya babu wani abu da yake buya a gare shi na ilimi komai da ka sani wanda komai bai buya gare shi ba shi ya saukar da wannan alkur'ani ya sanya fanni fanni na hikimomi da sirri sirri daban-daban kala-kala fuska-fuska a cikin wannan alkur'ani wanda ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam ya fi ƙarfin tsarin ɗan adam ba wanda ya sai kawo shi shi kansa manzan Allah sai ya jira in mala'ika jibrilu ya zo ya karanta masa to allazi ya alamu sirri fi samawati wal ard wanda ya san sirri a cikin sammai da ƙasai shi ya saukar da shi tabaraka wa ta'ala Allah kenan innahu kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance wato wasi'ul maghfirati ne mai yalwatacciyar gafara kuma mai yalwatacciyar rahama tabaraka wa ta'ala liman taraka al-kufra wa ada ila al-imani ga wanda ya bar kafirci kuma ya dawo kan imani wa taraka al-isyana wa ada ila at-ta'a ya bar saban Allah ya komo kan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai imam ibn kasir yake cewa innahu kana ghafurar rahima wannan wato du'a'un ne lahum ila at-taubati wal inaba kamar a fakaice Allah ya gaya wa manzan Allah ne ka gaya musu wanda ya san sirrin sammai da ƙasai ya san komai shi ya saukar da wannan ba ni ba amma ku tuba akan aikin ku dan Allah mai gafara ne mai tuba mai karban tuba kuma ya gaya musu cewa rahamar sa yalwatacciya ne kuma a duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa duk wanda ya tuba to taballahu alai to amma abun mamaki malam wato hali irin na arni hali irin na kafiri da taurin kai irin nasa ai ba su wayoci manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sam suka ci gaba suka yi ta da'awa ma suka ce ƙarya yake sannan suka ce ai Allah ma ɗayan uku ne ai Allah ma ba ƙwaya ɗaya bane ɗayan uku ne Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan makula da suka yi maida musu martani laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan uku ne to kafirai ne sun zama kafirai yan trinity kenan wa ma min ilahin illa ilahun illa hu kai wa ma min ilahin illa ila illa ilahun wahid na'am babu wani abun bauta in ba Allah shi shi kadai ba وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم haka Allah ya faɗa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna kaga anan ayar ma sai Allah musallan tuba da gafara yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba yanzu ba za su nemi gafara ba daidai yake da wallahu ghafurur rahim din to sai Allah kuma tabaaraka ta'ala ya dade hakaito mana wata shubhar da suke sake karowa bayan me bayan wannan shubha yanzu sai suka karo ta uku kuma shi kuma annabin aka kai wa farmaki sun yi inkari ba yanda za a yi in dai annabi ne shi ba yanda za a yi ya zama mutum dan aikin Allah kuma ya zama mutum a'a ya za a yi dan aikin Allah annabi ya rinka cin abinci yaya za a yi dan aikin Allah annabi ya rinka zuwa kasuwa yaya za a yi dan aikin Allah ya rinka mu'amala irin ta mutane su ba su yadda ba wannan ma karara suka gaya wa duniya suka karyata annabi cewa shi ba daga Allah yake ba tun da shi mutum ne a wani wurin ma cewa suka yi Allah kiyaye Allah dai Allah Allah Allah kiyaye Allah ya turo wai dan aikinsa wai mutum haka suka faɗa kai annabi yayi hakuri arama me suka ce وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا sai suka ce mali hazar rasul wai wani irin manzo ne wannan wani irin wani irin manzo ne wannan yakulu ta'am yana cin abinci wayamshi fil aswaq yana zuwa kasuwa inda gaske ne laula unzila ilaihi malakun me yasa Allah nasa bai hada shi da mala'ika ya hado su su su biyu ba fa yakuna ma'ahu nadira ya zama mai gargadi tare da shi mu tabbatar cewa daga Allah ne me yasa ba ga yana yawo da mala'iku wasu malamai sun faɗi sababin saukan wannan aya cewa wasu ne cikin ƙurayshawa suka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama um idan har kana son a dukiya kake so da wannan wa'azi naka da kake ta yi in kuɗi kake nema in kunta turidu bima ji'ta bihi malan to shikenan ka daina magana kana cewa kai Allah ne aiko ka kawai za mu haɗa ma kuɗi suka ce jama'a na lakal mala za mu haɗa ma kuɗi za mu haɗa ma kuɗi hatta ta kuna agnana har sai ka zama kai kafi mu wadata suka sake ce da shi idan kuma mulki da sarauta kake nema to ka daina zuwa kana cewa a bauta Allah a yi sallah a yi azumi a yi gaskiya a yi kaza ka daina yi za mu naɗa ka sarki ka zama kai ne mai mana mulki kai ne mai sarauta a gare mu ba mulki kake so ba to ka rufe baki kawai ka daina magana sallah ka daina magana azumi ka daina magana kaza ka daina magana kaza zamu zamu sa ka zama mai mulki mai sarauta suka ce ka zaba a cikin wani abu da muka gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana son ko daya daga cikin abubuwan da kuka ga mun ko daya bana da bukata walakin Allah ba'athani ilaikum rasula ni dai na sani Allah ya turo ni zuwa gare ku ni a matsayin manzo wa anzala alayya kitaba kuma Allah ya saukar mun da littafi a kaina wa amarni an akuna lakum bashiran wa nadhira kuma Allah ya umarce ni in zamanto a gare ku mai bushara mai kuma gargadi kuma alhamdulillah yace na isan muku da sakon Allah wa nasahtu lakum yace kuma nayi muku nasiha idan kun karba daga gare ni abinda nazo muku da shi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah wannan shine rabonku a duniya da lahira idan ku kuka juyar mun wa in tarudduhu kuka mayar min abinda na gaya muku asbir zan yi haƙuri zan yi haƙuri da umarnin Allah zan yi haƙuri da abinda Allah ya kaddara na zo an ƙaryata ni hatta ya hukuma baini wa bainakum har sai in Allah ya hukunci tsakanina ni da ku kaji tambayar da suka yi masa kaji amsa ta ilimi da ya basu mai gamsarwa ma'ana yana nufin yana nufin mai ba gudu ba ja da baya zan yi haƙuri ni dai na isan muku da saƙon Allah kun karɓa alhamdulillah ba ku karɓa ba alhamdulillah ina da ladana kuma wannan shine daman niyan dukkan wani mai da'awa duk wani mai karantarwa daman bukatar sa ya faɗa alhamdulillah ayi idan ba ayi ba shikenan bai asara ba in alayya illa albalagh yace abin da yake kaina in isar da sako kawai shikenan kawai daman Allah ne yace ya faɗa ya zo ya faɗa mutane kuma zaɓi yana hannunsu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani tallace ga ta nan in ka ga dama ka karba wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce ya butulce shikenan ba wani tashin hankali babu wani damuwa ya ciki yayi kayi ne in za ka yi kayi ba za ka yi ba shikenan shi dai dan sako ya riga ya isar da sakonsa sai suka ce da shi idan ba za ka karɓi ɗaya daga cikin wannan abin da muka bujiran maka ba to ka gaya wa ubangijin naka ku ji wannan magana malam idan ba ka karɓi ɗaya daga cikin abin da muka ba ko mu tara ma kuɗi ko mai da kai masarauci mai mulki wai a tara mai kuɗi amma ya daina da'awa fa jama'a a bashi mulki ya daina da'awa shi ne saƙon mu baka kuɗi amma ka daina wa'azi ka daina cewa a yi kaza a bar kaza ka daina faɗa amma duk abin da ke so na kuɗi za mu baka ko kuma mulki kake so za mu baka mulki mu mai da kai kai ne sarkin cikinmu gaba ɗaya amma ba magana Allah ya ce annabi ya ce shi kuma kun ji ansar da ya ba su to shi ne suka ce masa idan har ba za ka karɓi wannan abin da muka gaya maka ba to ka koma wajen Allah naka da kace Allah ne ya turo ka ya turo ka ya aiko ka da mala'ika mu gan ku a tare mu ga mala'ika ya biyo ka kuna tare kuma mala'ikan abin da zai shine in kai wa'azi kai wa'azi sai mala'ika ya tashi ya bude baki ya ce gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa ka ji tsiya mala ka ji kafirci mala kai wa'azi mala'ika ya gaskata ka mu kuma in mun ji haka to kaga mala'ikun mala'ikan ya nuna cewa mu rabu da kai kenan kuma ka gaya wa Allahnka ya Muhammadu wal iyad billah ka gaya wa ubangijinka ka ce wato ya gina maka aljannatai gidaje mu gansu karara da gonaki da benaye wannan aljanna da kake cewa aljanna aljanna mu ganta yanzu anan ka ce ya maka wannan ginin wannan tattauna ake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan maka suke gaya sai ce a ni ba zan gaya ubangiji na wannan magana ba ba zan je in ce wa Allah ya turo mu mala'ika ba kuma mi ba zan ce Allah ya gina mun duniya ba dan ni ba ita nazo yi ba kuma ba Allah ya turo ni ne dan na tallata duniya ko na nuna wa mutane duniya ba kawai ni Allah ya turo ni ne bashiran wa nadira mai bishara mai kuma gargadi to shine Allah ya hakaito mana yace su mushrikai din nan wa qalu sai suka ce suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato suna inkari kenan basu wadatu da cewa qur'ani ƙarya bane ba cewa tatsuniya bane ba a'a sai suka ce yaya wannan mutumin Allah ne ya turo shi shi annabi ne amma kuma za mu ga yana cin abinci mali hadar rasul ya kulu ta'am me wannan wani irin annabi ne wannan yana cin abinci kama ya akulu sa'irun nas kama yadda sauran mutane suke cin abinci wani irin annabi ne wannan wane ne wannan kuma mu ga yana tafiya a cikin kasuwa ya shiga ya komo da annabi yana zuwa kasuwa ya saya ya nemi ragi a sayar masa ya kawo gida ko ya sai dabba ko ya sai abinci ko ya sai wani abu yana zuwa kasuwa kamar yadda kuma yana zuwa ma ya kasa kaya ya sayar don neman arziki suka ce annabin ne zai je kasuwa ya kasa kaya laula unzila ilaihi malak halla ina ma da in mala'in annabin ne na gaske mu ga mala'ika tattare da shi ya rinka karfafa shi yana girmama shi yana cewa kai daga Allah ke fa yakuna ma'ahu naziran ay yakuna munziran ya zama mai gargadi shi ma a tare da mala'ika din mala'ika ya zamanto mai gargadi tare da annabin bayan nan sai ce au yulqa ilayhi na'am aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha na'am wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura suka ci gaba da bayani wai wannan sifar mala'ikan da Allah zai turo su ba za su faɗi ma yadda mala'ikan zai kasance su za su faɗi yadda zai kasance au yulqa ilayhi kanzun ko kuma a turo wa wannan annabi wata taska in an ce kanzun ana nufin malun azim dukiya mai girman gaske wanda za ta hana shi ya je kasuwa ya nemi arziki kamar yadda sauran mutane suke zuwa idan an ce alkanzu a larabci shine wato dukiya wata kan wata taskar dukiya a ajiye au takuna lahu takunu lahu janna ko ya zama yana da wata shirgegiyar gona in an ce jannatun ana nufin gona ya kulu minha da kawai a gonan nan zai rinka zuwa kan fato abinci kawai rinka ci ana nufin hadika mali'atun bil ashjari al musmira ko kuma Allah ya masa wata babbar gona wadda take cike da kayan abinci da 'ya'yan itace ba ruwansa da zuwa ko ina kawai zuwa zai je girbo ya zo ya yanko ya je ya ɗauko kawai ya ci kaji ko dai a ba da kuɗi ko a ba da katuwar gona bayan mana tare da mala'ikan bayan mala'ika ya zo yana taya shi yana raka shi wai wannan shine sharaɗin su imani da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sharaɗin su yadda da shi sai sun ga mala'ika ya zo yana raka shi yana gaskata shi sharaɗin su yadda da shi sai ya daina cin abinci ya daina zuwa kasuwa ko kuma inda gaske yake Allah ne ya turo shi to ya saukan mai da taskar dukiya mana ya rinka ɗiba kawai ko a yi masa tafkekiyar gona ƙatuwa mai komai da komai a ciki Allah ce wa ƙalar zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura Allah da ya zo kafin ma ya ƙarasa ayar sai da ya faɗi hukuncin su tukunna ya faɗi wata magana suka faɗa azzalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan masura ai ba wani kuke bi ba wannan mutum mutum ne wanda yake an sihirce shi ba daidai yake ba yana da tabuwar hankali wai annabi yana tabuwar hankali wal iyazu billah in tattabi'una ma tattabi'una kenan wai ana gaya wa sauran musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashuran sai dai mutum ne wanda yake maghluban ala aqlihi an rinjaye hankalinsa yana da tabuwar hankali musaban bi maradin an an shafe shi da rashin lafiya قد أثر المرض على تصرفاته wannan rashin lafiya yayi tasiri akan ainihin wato tasarrufinsa wannan shine ra'ayi cikakken ra'ayi na na na, na al-mustashriqun da ake fada al-orientalist da ake fada suka ce ai wahayi din nan da kuke gani orientalist ai wahayi da kuke gani ai rashin lafiya ne annabi yake gamuwa da shi in ya gamu da ciwo ne sai zo ya tauna abu ya tauna abu sai ya ta faɗan maganganu la ilaha illallah suka ce yi ai kai maganganu malam ba wanda yake zagin annabi irin irin waɗannan orientalist din almustashriqun suka ce ai dan gargajiya ne cikakken dan gargajiya gargajiyanci ne kawai yake tafa da shi duk wannan abin da yake faɗa ba daga Allah bane shi yasa duk wanda kaje yana zagin annabi ko yana bata annabi to daga gurin waɗannan mutane ya dauko wallahi maganganun ba su da daɗi kamar yadda gashi nan Qur'ani yana ta tona asirin su yana faɗa amma duk inda Allah ya faɗa sai ya musu raddi a take yace azzalumai suka iya bude baki suka ce in tattabi'una illa rajulan masura ai ba wanda kuke bi ko musulmi kuna bin mutumin da yake hankalinsa a rinjaye yake an rinjaye hankalinsa bai da hankali shi kuke bi kaga automatically suna ganin addinin mu wato addini ne na marasa hankali kenan shi yasa Allah dariya za su yi ta muku dariya za su yi ta muku wannan shine i'tiqadin su wannan shine kudurin su kuma za su kashe duk abin da za su kashe su yi fada da ku ko su yi fada da wanda yake kira zuwa ga wannan addinin ko su bi yaya za su su murkushe wannan addinin yuriduna li yutfi'u nurallah bi afwahihim Allah ya ce suna so su bushe hasken Allah da bakin su a wata ayar yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim da bakin su suke so su yi amfani su bata musulunci su blasterin na musulunci su blackmailing musulunci su dentin musulunci su bata shi su nuna kazantarsa su rinka nemo wurare na suka abinda za su bata addini da shi ko a sa wasu su yi ta yin wasu abubuwa wanda yake zai ɓata sunan musulunci kuma amma a ce musulmi ne suke wannan abu saboda kar ma wani ya gani ya yi sha'awa a yi ƙoƙari a hana musulmi gane musulunci sa ta hanyar hana karantar da mutane wace hanya ce ake bi a hana musulmi su gane addini shine a hana karantarwa a yi ƙoƙari a toshe dukkan hanyar da za a sa duk hanyar da za a karantar da mutane su gane gaskiya sai a yi ƙoƙari a toshe wannan hanyar sai a bawa wannan hanyar matsala a bata mushkila sai mutane sai su zauna a cikin duhu su zauna ba karatu ba sauraron wa'azi ba sauraron Allah ya ce ba sauraron manzo Allah ya ce shikenan sai su yi ta rayuwa akan bata shikenan sai a ta juya su akan zalunci ana cutar da su alal akalli suna ganin sun ci ribar wato sakon da suke dauke da shi Allah ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura ba wanda kuke bi face mutum ne wanda yake wato maghlubul aqali an rinjayi hankalinsa subhanallah wal iyad billah annabi da yazo ya wankar ya warkar da hankali annabi da yazo da maganin kaucewar hankali gushewar hankali yau gashi shine aka ce mai tababban hankali yanzu mai hankali in su suna da hankali yanzu mai hankali ya kamata ya tuhumci mutum don yana cin abinci ka ce wai ba zai ci abinci ba to me zai ci kuma ka ga dirin halittar ku iri daya yana da kafa kana da kafa yana da ido kana da ido yana ji kana ji yana gani kana gani yana jin ɗanɗano kana jin ɗanɗano wai amma ya ci kuma kana tuhuman waya yake cin abinci mali hazar rasul ya kula ta'am kuma yana zuwa wai kasuwa su a wajensu in dai Allah ya turo dan aike to dole mala'ika ne shi mala'ika ba zai ci abinci ba kuma baya da bukatar abin da dan adam yake bukata baya tsuguno baya fitsari baya kashi baya sha baya basa basa cin abinci ga baki daya to suka sauka daga kan wannan ra'ayin suka ce to to a hada shi da mala'ika in bai zama mala'ika ba ai kaji sun ce mali hadar rasul ya kullu ta'amu wa yamshi fil aswaq ko ai so suke zama mala'ika to sun ga abun bai zai yi ba sai suka ce to kuma a hada shi da wani to a hada shi da mala'ika dan ya karfafe shi suka sake suka sake sauka daga wannan ra'ayi duk a cikin wannan ayar suka ce kai wannan mutumin ne matsafi ne ba kawai ai kafin nan ma suka ce to shikenan a taimake shi da kuɗi kafin wannan kai sun sauka da kan wancan ra'ayi na biyu sai suka ce to a bashi kuɗi mana daga sama a bashi katuwar gona wannan ma wata saukan ne tunda ba kuɗi ba a bashi kuɗi ba to a bashi wata katuwar gona ya ci ya samu arziki daga baya kuma sai suka ci kai wannan dai matsafi ne to sai Allah ya mai da martani akan duk wannan shirme da maganganu da suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku musulmi ku gane an dade ana zagin annabi an dade ana bata annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an dade ana gaya wa addinin sa bakar magana kuma duk mutanen kirki haka suke dole a zage su dole a bata su dole a ci mutuncin su dole a gaya musu magana to ga yanzu annabi nan an ce mahaukaci ne shi gashi nan kana gani a gabanka an ce maka ƙarya yake yi shi mutumin da ya fi kowa gaskiya mutumin da ya fi kowa matsayi mutumin da ya fi kowa daraja mutumin da ya fi kowa ɗaukaka amma yau ga abin da wasu maƙiya Allah suke gaya masa amma ya yi haƙuri amma wannan ya hana addininsa ci gaba la wallah sara da sassaƙa baya hana ganji toho sai ci gaba yi maganganu da makiya Allah suka rubuta a duniya na bata musulunci da zagin musulunci da fassara Qur'ani da fassara na ƙarya malamai marubuta suka ce maganganu na kafirai waɗannan littattafai ne kawai ga baki ɗinsu manya-manyan volumes na littattafai da aka rubuta kawai don a rinka dantin musulunci a ɓata sunan musulunci a lalata musulunci wallahi sun fi rubutu littafi-littafi ya fi dubu ɗari shida 600 more than 600,000 aka yi publishing kuma an yada shi a duniya dukansa gaba ɗaya don me don a bata addini kar a gane musulunci kar a aiki da shi amma yau the most fast growing religion addinin da ya fi kowane addini yaduwa da haɓaka shine al-islam ko ina haka yake ba wani wuri da ba musulunci suna kuma ganin su a haka ana yaƙarsa yana daɗa ƙara ƙarfi ana zaginsa yana daɗa ƙara ƙarfi ana ɓata shi yana daɗa ƙara kafuwa malam mai Allah ya ce musu
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah ya ce undur ka duba ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ayyuhar rasulul karim duba zuwa ga waɗannan azzalumai kai mamakin ta'annutinsu kai mamakin faɗansu da suke da kai da su wa kawilihim maganganu na batanci da suke gaya maka suka sifanta ka taratan bisihiri suka ce kai matsafi ne wa taratan bishi'ri wani lokacin suka ce kai mawaki ne wa taratan bil kahana wani lokacin aka ce annabi boka ne ma kaifa darabu laka al amsala yanda suka yi ta buga misali akan ka yau su ce kai ne kaza gobe su ce kai ne kaza jibi su ce kai ne kaza babu wata standard kalma guda ɗaya da suka tsaya a kanka suka sifanta ka yau da gobe jibi gata haka kullun suke ta gaya maka yau su ce kaza gobe su ce kaza yau su ce saboda in sun faɗi wannan suna tsammanin shi zai karya ka sai su ga bai karya ka ba sai su da faɗan wata sifa suna tsammanin shi zai karya ka sai su ga ya ƙara maka ci gaba suna faɗan wata sifa suna tsammanin shi zai ci mutuncin ka sai ga ƙara maka daraja yayi da ɗaukaka kaifa darabu lakal amsala amma waɗannan misalai da suka yi ta bugawa a kanka Allah ya ce fadallu sai suka ɓata suka daɗa ɓata sun yi misalin dallu an tariqil mustaqim fi kulli ma wasafuka bih sun ɓata daga hanya miƙaƙƙiya akan duk abin da suka sifanta ka da shi kuma sun kasance suna cikin rudu suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali suna cikin firgici saboda addinin Allah da yana ta ci gaba kuma ba fala yastati'una sabila sun kasa isowa la yastati'una alwusul ila sabil alhaq sun kasa isa zuwa ga hanya ta gaskiya fala yastati'una sabila sun kasa isa zuwa ga hanya wacce take as-siratul mustaqim me yasa wannan gabar ta hana su gane gaskiya me yasa wannan kiyayya ta hana su ainihin su gane gaskiya malam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo zai yi hijira zai je madina sahabbai ya umarce su su yi ta hijira saboda makka ta yi zafi gari ya yi matsi ana ta kashe su ana ta cutar da su suka yi ta fita wallahi ba su iya fita gaba ɗayansu ba sai ɗaya bayan ɗaya suka fita a makkan nan yau da muke zuwa umara da aikin hajji amma duba yadda yau yadda makka ta zama musulmi bai da gata irin makka aikin waye wannan aikin Allah garin da da yakin annabi a wannan garin an ɗauki makamin da za a kashe annabi a wannan garin an yi mutanen da sun shirya sun yi tanadi za su kashe annabi amma yau duba yadda garin ya zama aminci haraman aminan yujba ilaihi zamaratu kulli shay suka je za su yi mitin suka hadu a darun nadwa kowa ya zo ya kawo ra'ayi aka taru kabilu gaba daya malam saboda sharri irin na shaidan sai yayi rawani yayi shigan wani dattijo tsoho ya badda kama in mutum yana so ya ta'adi sai ya shiga mutane ya badda kama ya zo zauna a cikinsu a matsayin wani dattijo ne da za a yi respectin ra'ayinsa kowa yana ba da ra'ayi ya za a kashe annabi ya za a kashe addinin annabi da an faɗa sai shaidan ya ce la ba haka za a yi ba dattijo ne to dattijo in ya faɗa sai a ce a to wancan tsohon ya ce a bari a bari a bari sai abu jahal ya daga hannu ya ce yana da ra'ayi ya ce abin da za a yi shine duk wata kabila a cikin ku gaba ɗaya kowa ya kawo wani yaro matashi guda ɗaya madakin dawa mai karfi a bashi zararren takwabi wanda zai datsa mutum iya adadin kabilun nan gaba daya a je a kewaye a kamo Muhammadu a sa shi a tsakiya a yi masa dukan mutum daya a zuba mai takuban nan gaba daya sai an dada sai an ragargaje shi gaba daya an kaje shi Abu Jahal ya faɗi wannan aduwullah makiyin Allah sai shaidan yana sifar wani dattijo sai ya daga kai yayi yace zakar ra'ayi wallahi wannan shine ra'ayi wallahi wannan shine ra'ayi daidai yadda za a kashe Muhammadu aka ce a fita suka gama mitin suka tafi an gama shiri da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka je aka kewaye gidansa da wannan samari matasa kowa majiyin karfi an bashi makami shi zai aiki Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu suna watsewa Allah ya wa annabi wahayi yace to ga abinda aka kulla maka wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin suna shiryawa suna shiryawa Allah yana shiryawa wa makaru makara wa makarna makara fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum ajma'in Allah ya rab ya khaliq ya mudabbir ya razik ya qawi ya aziz ya matin ya jabbar ya almutakabbir ya alwali ya alwadud ya shakur Allah آمنا بك من إيماني لك والله يا الله كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يجعل بشرنك والله يعصمك من الناس الله يهي القوري زي كاري كدغ متاني الله يهي القوري زي باك كاريا دغ متاني Allah ya ce da shi ka tura aliyu ya kwanta a makwancinka ka je wurin abubakar ka ce masa an umarce ka da hijira ka shirya ka fito daga gidanka da rana suna kewaye suna tsaye yana zuwa ya fito ya ɗebi ƙasa a ƙofar gidansa ƙasa ya shi ya bi sahun waɗannan mutane da suka zo za su kashe shi da kowa da takwabinsa ya bi yana watsa musu ƙasa sai gyangyaɗi sai gengedi yana ta zuba musu sai gengedi yana ta zuba musu sai gengedi yana waka kasa yana waje alna min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la yubsirun malam duk idan su rufe gaba daya annabi yazo ya wuce ta gaban su bai tsaya ko ina ba sai gidan abubakar ya ce zo mu tafi abubakar ya dauko abar hawa ya ce zo mu tafi so kama hanya annabi ya ce mu biya ta garu saur sai wani mutum ya zo sai ya same su sun baffarka ya ce kai me kuke jira banzaye suka ce ai muna jiran muhammadu ya fito ne sai ce ya ce yau kuna ina banzaye ya riga ya wuce suka ce ya wuce wallahi neman sa muke yi aka shiga gidan annabi za a bana sai aka tarar da aliyu sai aka ce aliyu ina yake sai aliyu ce la ilma li bihi ni ban san inda yake ba sai wance ya ce ku kuna ina gashi ma ya zo ya zuba muku kasa akan suka ce wallahi kasa ya zuba mana suka ta sharewa suna ta sharewa malam duba karfin mulkin Allah malam duk wanda yace zai yi fada da Allah wallahi alazim malam ya jira ga wasa da Allah Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh